الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تبارك وتعالى da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal muna kan ayata 41 kuma yau uku ne ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1446 muna roƙon Allah ya mana jagora ya sa abin da za mu faɗi ya zama to daidai ba mu lada cikin wannan aiki karatu zai karanta mana ayar kamar yadda muka saba wanda har yanzu dai ba mu shiga cikin nan ba karanta ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
تبارك وتعالى يتي واعلموا أنما غنمتم من شيء وسنياكو مسلمي duk abin da kuka samu na ganima na wani abu so Allah Ubangiji yana da ɗaya bisa biyar na wannan abun da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka tashi jiya aka ce a karisa ko kuma a faɗi ko a fara wasu abubuwa da suka hana mu samun ta'assuri da alƙur'ani mun faɗi maganganu da yawa akan abin da ya shafi girman alkur'ani da ladan shi na karanta shi da kuma wato maganganun magabata da kuma ɗaya daga cikin abin da yake sa a amfana da alkur'ani shine at-tadabbur wanda shine muka yawaita magana jiya a kansa ta yadda magabata sun yi maganganu iri daban-daban mulki kayo maganganunsu a kan alkur'ani sai muka zo inda aka tsaya cewa to mu me yasa zukatanmu suka zo ba sa ta'assuri da wannan alkur'ani wani lokaci sai ka ji mutum da kansa yana cewa lallai ana yin wa'azi amma kuma kamar baya tasiri a zukatan mutane da yawa mutane suna wannan magana yanzu ilimi ya bayyana ana karance-karance da yawa ko ina da rediyo da tv wani lokaci da jaridu wani lokaci kafafen yada labarai ko sadarwa duk za ka samu amma ayyuka sun yi ba su canzuwa da yawa akwai wata shekara da kadi baba liman ya kawo ziyara a nan ya yi maganar yawaituwan wa'azi kuma da yadda ayyuka suka zamanto ina jin an yi wannan wata shekara can akwai dalilai da yawa a wajen malamai waɗanda suke ganin su suka hana zukata su tasirantu da alkur'ani kuma Allah waɗannan abubuwa cututtuka ne wanda suka kama zukatanmu ba za ka ware wani mutum ka ce gashi ba duk zukatanmu za a samu waɗannan abubuwa amma fatanmu shi ne idan mun faɗi waɗannan abubuwa Allah ya ba mu ikon gyarawa domin zukatanmu su zamanto suna da kyawu waɗannan abubuwa ga su kamar haka kafin mu gabatar da su ma sai da muka tsaya muka yi tambayoyi wato kan khutbatan hadarna misali kudubobi nawa kuke halarta a masallacin nan wanda ya kamata kudubobin su yi tasiri duk juma'ar duniya sai an zo da sabuwar kuduba wacce ba taɓa yin ta ba a masallaci a nan dai haka muke tafiya shi yasa muka ce kuduba nawa aka yi amma suka kasa tasiri ko da dai wasu suna musu tasiri da yawa kam kitaban qara'nahu littattafai nawa muka karanta wadda ba mu anan kadai ba da sauran malamai da suke yi a rediyo a tv a ina ne kan wato littattafai da yawa muka karanta ba musamman adadinsu ba su an sauke wasu ana yi kam shari'an sami'na kaset kaset nawa muka saurara na wa'azi waɗanda yake an yi wa'azuzzuka da yawa a cikinsu wa kam nasihatan asghaina nasihu nawa wadda aka yi su a masallatai a makabarta a gurare daban-daban wadda zukatan mutane sun saurara sun ji su wa kam khatmatan khatamna muka ce ai saukar alqur'ani ma an yi su da yawa wa kam min dalika aqalna cikin wadannan abubuwa da muka ambata wadanne ne muka hankalta da su muka fahimta kuma muka tsaya akan su muka yi aiki da su wannan abin tambaya ne wa kan amran fiha nafazna umurni nawa suka zo waɗanda aka yi su cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah da maganganun magabata mun iya zartar da su wa kam nahaina fiha ijtanabna hani hanan da Allah ya hada mu da yawa mun ne tsince su kun ga abubuwa da yawa aka yi tambayoyi a kansu amma da yawa za ka samu ba mu amsa su ba mun dai ji su amma ba mu aiki da su ba to malamai suka ce abu na farko da yake sa alkur'ani ya kasa tasiri a zukatan mutane abu na ɗaya suka ce attakasul ala ta'ati wal a'malil khair wato muna da kasala da yawa wajen aikin da'a kuma wajen aikata aikin alheri muna da kasala da yawa za ka ga an kira sallah mutum ya shigo ya nafila ya jira ibada ce amma yana da kasala kuma abin da zai baka mamaki sai ya tsaya a waje ya nannaɗe hannunsa a baya ya kuma rinka leƙe ya ce liman bai zo ba har yanzu madadin ya kamata ya shigo ya nafilfil saboda kasala kasala ta cinye mu ba ma iya tsayuwa bai nafilfili ba ma iya tsayuwa mu ayyukan alheri abinda muka fi ba wa lokaci a rayuwar duniya shine shishigi da shiga hakkin mutane za ka iya tsayawa kai minti ashirin ko talatin ana gulma da kai amma ba za ka iya tsayuwa minti biyar kana na fila mun yi kasala da yawa wajen ayyukan alheri wannan ya sa tun da kasala ta hana mu aikata aikin alheri to qur'anin da yake umurtar mu da aikata aikin alheri yana da wuya ya tasiri a cikin zukatan wannan na ɗaya kenan abu na biyu da malamai suka ce shi ne a ta'alluƙun za'id bid duniya walwulogi minha ya ce alaƙantuwar zukatanmu ya yawa har ya wuce iyaka da duniya sannan nitsewarmu wajen samun ko neman abin duniya ya fi yadda muke nitsewa wajen bauta ma Allah ya ce wannan ta'allukin da ya karu har ya mamaye zukatanmu ya haye kaifin da ƙarfin ibada da take cikin zuciyarmu sai ta mamaye zuciyarmu ta'allukinmu da duniya da san duniya suka mamaye zukatanmu har ma sai muka nitse a cikin son duniya muka manta ma da alkur'ani wannan yasa zukata yin an zo ana karantawa ba za a yi ta'alluki ba ko a bayyane kake karatu a cikin sallah in ka ja doguwar sura sai an yi gunaguni a waje tare da cewa shi liman din an ce masa ya taƙaita wa mutane ba a ce ya ja da tsawo ba to amma kuma time to time wani lokacin a ja doguwar sura to sai ka ji ana gunaguni saboda alwulugu fi duniya mun nitse a cikin duniya masu maganar gani suke cewa wannan duniyar za su rasa ta liman ya rike su shi yasa ake gunaguni domin gaskiyar magana da liman din da akwatin naira ya zo yana rabawa a masallacin babu mai cewa ya bata masa lokaci bana jin za a samu wannan cewa wani ya fito yana cewa kawai ya bata mana lokaci yana raba kuɗi akwai wanda zai wannan magana yana da wuya to da haka ka zo har kana guna guni kana cewa aikin banza liman kawai ya bata wa mutane lokaci yana ta raba musu kuɗi ba za ka yi wannan magana ba sai dai ka yi guna guni an ja doguwar sura don ba ka da tasiri da ayoyin da ake karantawa baka tasirantu da su ba shi yasa su karan kansu ayoyin ana karanta su kana jin haushin wanda yake karanta su dan ya rike ka wannan yana faruwa to wannan ya saka alkur'ani in aran karanta shi ba zai yi tasiri ba zukatan abu na uku da'afu ta'zimullah ta'ala fi qalbi akwai raunin girmama Allah a cikin zukatunmu don haka da za a karanta alkur'ani to wani fa zai iya jin wani abu daban bai ji wannan alkur'ani ba saboda karancin girmamawa da yake ma ubangiji tabaraka wa ta'ala wato a cikin zuciyarsa shi yasa ayoyin ba za su yi tasiri ba da yana girmama ubangiji yadda ya kai matuƙar girmamawa wa lokacin da ake faɗan kalmomin Allah ba zai iya jin waɗannan kalmomin ba za su masa daɗi amma saboda rauni na girman Allah a cikin zukatanmu shi sa in ana karanta alkur'ani baya tasirantuwa a cikin zukatanmu da yawa kuma yana faruwa a hakan cewa in ana karanta alkur'ani a mutane suna surutu a wasu ma a mai alkur'anin ma wasu ba su cika girmama shi ba don ya haddace kur'ani saboda ana ganin kamar bai da wani amfani a wannan duniyar don yanzu akwai ɗan musulmi da watakila in ka ba shi zaɓi da a ba shi certificate na haddan alkur'ani da a bashi certificate na digiri wanne zai zaba zai zabi certificate din digiri da yawa wallahi da yawa za su zaba abin da yasa saboda son duniya da raunin girman Allah a zuciya shi digiri na duniya gwamnati ta yi komai ta ce za a iya baka 08 ko grand level za a baka ON na alko- na digirin duniya su rinka baka wani albashi su kashe ma zuciya amma alkur'ani yanzu ba shi da 001 ma 001 ma ba shi da shi 001 ba yi da shi a cikin dokar kasar nan wadda don ka haddace shi za a baka wani ko akwai babu to kaga kenan girman ubangiji a zukatan wasu mutane da yawa ko girman alkur'ani bai kai girman kwalin digiri ba kaga kuwa in an zo ana karanta shi ba zai yi tasiri wannan yana daga cikin abin da ya rauna da tasirin qur'ani a zukatanmu abu na hudu alwahshatul muzlima allati yajiduha qasil qalb akwai wani abu da yake shiga zuciyar mutane na wahsha shine sai kai ta damuwa sai kai ta damuwa amma abin takeici wannan damuwar sai ce tsaka a zuciyarka ga abin da zai baka maganin damuwar ya warkar da zuciyarka alkur'ani ba za ka karanta shi ba don haka ka fi bukatar ka saurari ko daga marubutanmu ni ba sai yadda aka yi daga marubutanmu nan ya zama tarihin annabi kan ba daga marubuta yake ba ne to me yasa shi ba a yin sa ai shi ma daga marubutanmu ne duk tarihin sahabban nan daga ina suke to amma kaga saboda abin nan sai a ɗauko labarbarun ƙarya mai karantawa ya san ƙarya yake shara wanda yake sauraron sa ma ya san ƙarya yake ya san ƙarya yake gaya masa don wannan maganar ba gaskiya ba ce shi karan kansa ayar qur'ani daga marubutan mu ko tunda su zaid ibn sabit su ne su da marubutan alqur'ani sun kawo wahayi ko ba daga marubuta yake ba to me yasa ba a ba da tarihi irin wannan dan ya kyankisa zukatan mutane to wannan wahshar da take cikin zuciyarka ga damuwa amma baka san ina za ka sauke ta ba dan haka sai ka je ka saurari wasu abubuwan da ba su kenan ba su kuma su ƙara nesanta ka da littafin Allah abu na biyar da yake sa ke ƙasa zuciya shine kasratu irtikabil ma'asi wal muharramat yawan aikata zunubai da kuma yawan aikata abun haram sun mana yawa irtikabul ma'asi sun yi yawa abubuwan sako sun yi yawa a cikin wannan al'umma muharramat abubuwan da aka haramta sun yi yawa ɗaiɗai za ka fito daga gidanka baka yi zunubi ba ko baka aikata ko baka ga sako ba ɗaiɗai za ka shiga cikin kasuwa baka ga sako ba ɗaiɗai za ka shiga ofisoshin gwamnati baka ga sako ba ɗaiɗai ka bi kan titi baka ga sako ba kasratu irtikabil ma'asi yawan aikin sako da yawan aikata aikin haram sun nesa zukatanmu da alkur'ani domin yanzu yadda wani yake da tasirantuwa da wasu shirye-shirye a rediyo wadda ba sa aikin komai kuma har in bai ji su ba turansa ɓace ke hankalinsa tashi ke kamar ya yi asarar sallar jam'i wanda baya jin ma rasa sallar jam'i asara ce tukata sun ke kashi kaga mutum yana tuka mashin da hannu ɗaya amma kuma ya rike rediyo da hannu ɗaya saboda tasirantuwarsu da abin da ake bayarwa a labarai ko a ƙarerayin da ake a rediyo ya tasirantu da su don haka bari gari ba zai waye ba sai ya ji ka dubi yadda zukata suka ɗanfare masu facebook su tiktok su wane ne su yanar gizo wanda wani ko a masallaci kafin liman ya zo in ya yi ƙoƙari ya shiga madadin ya ji su yi fari facebook ɗin sai ke duba mai aka yi a duniya mai aka yi a duniya bai san shi ba kuma bai taɓa tunowa mai ake yi a lahira bai san su ba bai taɓa tunowa ba saboda haka waɗannan abubuwa sun yi tasiri sun mamaye zukata Qur'ani baya tasiri a cikin zukata abu na shida al-ghafla ita ce rakkana wanda ta samu mutane mutane sun rakkana hatta Allah in zai aiko wani abu yi musu wa'azi da shi ba za su tuno Allah yanzu bisa kaddarawa a ce ko ruwa ko iska ko gobara ko wani abu Allah ya sauke ya yi wa mutane barna in ɗan jarida ya zai kafa maka abin magana mai za ka ce farko gwamnati za ka kira kuna kira ga gwamnati amma ba kwa kira ga Allah saboda shi Allah kan mutane sun ajiye shi a gefe guda gafula ce rafkana ce ina ma ka ce wannan abun mun san daga Allah ne kuma muna roƙon Allah zai canza mana kamar yadda inna balauna kun kama balauna ashabar janna su da aka tambaye su cewa suka yi yawaila na mu azzalumai ne amma inna ila rabbina ragibuna muna kwadai wajen Allah amma mu kwadai ma ba ma yin su wajen Allah sai wajen wa kita ta sun rabu da Allah al-ghafla rakkana ga wanda zaka kira ya maka magani amma ba shi kake kira ba ga wanda zaka kira ya taimake ka amma ba shi kake kira ba ghafla wa hiya da'un malai ce wannan cuta ce a cikin zukatan mutane wa maradun kuma wata guba ce na rashin lafiya wanda ta mamaye zuciya maradun khatir abu na bakwai at-ta'alluqu bid-dunya wal ishtighalu bi munazzatiha wato shagaltuwa a yi ratayuwa da duniya mutane sun dan fare ma duniya kowa ya kama kafar duniya ya dafe tana yawo da shi haka da shagaltuwa bi munazzatiha da abubuwan jin dadin ta kowa yana so sai ya ci dadi kowa ka ba kowa yana son sai ya ji daɗi ya shagaltu da wannan duniyar ya yi ta'alluki da ita dukkan mu mun rafkana kowa mun koma wajen duniya kuma muna son sai mun ji daɗi da ita to yanzu rafkanar ta sama wannan abin da muke yi da duk za mu tuba a ce mun koma ma Allah da wallahi Allah zai canza da ya ce la yubayyiru ma bi qawmin hatta yubayyiru ma bi anfusihim shi da gaske yake ba wata magana da Allah ya faɗa wanda zaka tuhume ta da ƙarya magana ce ta gaskiya kuma magana ce ta alƙawari duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wallahi gaskiya ne babu wani abin da Allah ya faɗe shi ba gaskiya ba gaskiya ne in an canza zai canza abu na takwas wanda yake sa ƙur'ani ba zai yi tasiri ba nisyanul maut manta mutuwa muna mantawa da mutuwa wa sakaratiha muna mantawa da magagin mutuwa waɗannan duka wal qabr muna mantawa da kabari wa ahwaruhu da musifun da suke cikin kabari zukatan mu sun manta da akan kabari ake dariya ai kaga zukata sun kai inda suka kai a kawo gawa misali a kwantar da ita a mata wanka a saka ta cikin likafani a sa mata turare a zo a kwantar da ita akhiru lahza kallon da ake mata na ƙarshe ne fara ka sake ganin ta na ƙarshe ake mata kallo amma daidai wannan lokacin liman zai ce Allahu akbar Allah shine ya bi kowa girma ya kashe dan uwanmu kuma mu ma zai kashe mu kafin liman yayi wannan zai ja hankalin mutanen da suke tsaye za su yi sallah a bayansa a cewa mutane su yi hankali da waya waya akwai barayi a ciki ka gaya min wannan wace irin rafkana ce da dan uwanka ne a kwance amma za ka yi sata a gurin da ake nema maka gafara wace irin rafkana ce na jama'a ta yaya alkur'ani zai tasiri a irin waɗannan zukata zai yi wahala wallahi zai yi wahala abu na tara kasratul kalam bi ghairi zikri yawan magana duk inda ka je majalisi tsubi tsubi tsubi tsubi magana kawai ake amma ba a ambatan Allah a gurin wani majalisin surutun bol da 'yan kwallon duniya wani bol wani majalisin na zagin masu siyasa a ta zagin su sun rike kaza sun rike kaza wani majalisin na zagin malamai ne wani majalisin na zagin masu sarauta ne duka babu zikirullah ba mai ambatan Allah a gurin amma zance ana nan ana tai kasratul kalam bi ghairi zikir yawan magana kawai ba ambatan Allah wannan illa ce ya ke kasar da zakata qur'ani ba zai tasiri ba abu na goma kasratul mizah yawan jayayya haka kawai sai a zauna wani sai kawo topic ai ta jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani ma in an yi jayayyar an yi jayayyar sai a ce wani yau bai zo ba ai magana ba ta yi ba kenan wani bai zo ba saboda shi kamar shi ne sarkin magana ya fi kowa magana in an zauna a majalisa ba ambatan Allah wannan zuciya da ta wuni tana ambatan mutane tana zage-zage tana maganganu ta yaya ƙur'ani zai tasiri a jikinta ba zai yi ba abu na goma sha ɗaya al-ma'asi bi mukhtalifi anwani ayyukan sako da nau'o'insu duk mutane suna aikatawa sai ɗan kalilan daga cikin mutane nau'in zunubi iri daban-daban masu luwaɗi suna nasu masu zina suna nasu masu shagiya suna nasu masu cin riba suna nasu masu haɗa baki a yi sharri suna nasu masu makirci a gari suna nan suna nasu kowa kasratul ma'asi bi muktalafi anwani anwa'iha yawan zunubai da kuma sabanin nau'o'in zunuban kala-kala waɗannan duka suna nan saboda haka ire-iren waɗannan nau'o'i ta yaya zukata za su tasirantu da alkur'ani abu na goma sha biyu a suhbatul fasida abokai munana wasu suna da abokai ba inda suke zuwa sai inda suka saka ma kansu za su fi a cikin guraren zuwansu ba masallaci a cikin guraren zuwansu ba wurin karatu a wurin guraren da suke zuwa ba wurin ba sa zuwa wurin tarurruka na alheri amma suna da abokai gurgurgu wanda suke zuwa gurare na saban Allah waɗannan ina zukatunsu za Qur'ani zai tasiri in sun ganka ma kana da addini kana tabbiye da addini sai su dauka kai anti social ne sai baka ma waye ba ne akwai wadanda suke ganin aikin sako shine wayewa su karya doka ta ƙasa shine wayewa su zagi uban kowa shine wayewa su yi ma duk wanda za su yi marasar kunya su yi masa shine wayewa duk wasu rayuwarsu kenan haka ko doka ake bi shi in ya zo ba zai bi ba in layi ake bi in yazo sai ya tada rigima a gurin ya tada hankalin mutane shi ya dauka wannan shine wayewa akwai waɗanda suke da irin wannan suna da group irin su ta yaya alƙur'ani zai yi tasiri a irin wannan zukata waɗannan tsatsare da suke hana alƙur'ani ya tasiri a zukatan mutane abu na goma sha uku al-iqbalu ala zunubi min ghairi tauba mutum ya nada kansa yana fuskantar zunubi kullum sai ya yi kuma ba tare da ya tuba ba wani zai yi zina gobe ma kuma zai kara wani zai yi cata gobe ma zai kara wani zai yi luwaɗi gobe ma zai kara ba tare da tuba ba wani zai ci riba gobe ma zai kara wani ha'inci yake a ofis don ya samu kudi gobe ma zai kare ya cuci mutane ya cuci gwamnati duka haka zukatan suke a kasuwa ya yi cuta a kasuwancinsa ya yi zunubi kuma min gairi taubata ba rana ɗaya da ya taɓa zama yin nadama a kan abin da yake yaushe za ka kawo ƙur'ani ya tasiri a wannan zuciyar ba zai yi ba waɗannan suna daga cikin abubuwa da suka hana alƙur'ani tasiri a zukatan na goma sha hudu a tafriɗu fi ilzami awamirin lahi ta'ala muna da jinkiri da kasala da rashin aikatawa wajen lizimtar umurce-umurcen Allah don Allah ya umurni ba kowa yake damuwa da wannan umurnin daga umurnin ya saba ba son zuciyar wani zai ajiye umurnin zai yi abin da son zuciyar sai ke tafiya ina alkur'ani ya tasiri inda ya yi umarni an kasa aikatawa sauran abubuwa suna nan a cikin zukata abu na goma sha biyar almira wal jidal wal ta'assub bil ra'yi shi ma yana nan a cikin zukatanmu shine wato kowa in ba kai ba to ba kowa bane kana iya jayayya da kowa duk wanda ya faɗa za ka yi masa musu kana da ta'assubanci a bisa ra'ayinka ko malami ko addini ko manzo Allah ko alqur'ani in yi ma magana akan ra'ayinka inda ya saba ba za ka bi ba to babu yadda za a yi a kawo maganar Allah ce tasiri akan ba zai yi ba saboda ta'assubancinka da ra'ayinka mutumin da saboda ya bunƙasa ko dan wadata ko dan girman kansa ko dan jin ra'ayinsa saboda ya bunƙasa akan wannan zai kalubalanci duniya gaba ɗaya ya ce duk duniya ba mai isa ni kaza ai ya kai me za ka kawo masa ya tasiri a kansa duk duniya fa ce ba wanda ya isa shi ya zakara da Allah da manzansa da malamai da iyayensa da surkunansa duk ba wanda ya isa ya sa shi wani abu ai kaga wannan wace irin rayuwa ce abu ɗaya ne kawai wannan kuma bai san ana yi masa ba watakila shine ranar da ya mutu dole za a masa wanka za kuma a zo a kwantar da shi a yi masa sallah duk da cewa duk duniya ba wanda ya isa masa sai a raka shi a bar shi a can da shi da Allah da yake wannan ban kamar mu ji tsoron Allah abu na goma sha shida adamul ihsani ila nasi war rahma ba ma kyautata ga junan mu wannan ita ce gaskiyar magana shi ma yana daga cikin abin da yake hana qur'ani ya tasiri ba ma kyautata ga junan mu kuma ba ma tausayin junan mu duk wanda ya samu dama zai danne wa na ƙasa da shi ko to idan da wannan ne shi yasa masu mulki a kanmu za su ji tausayin mu tunda mu ma ba ma jin tausayin junan mu rashin tausaya ma dan uwanka yana sa alqur'ani ba zai yi tasiri a zuciyarka ba abu na goma sha bakwai shine al-iksaru wa tawassu' fi mulazzatin mubahat shi ma wannan matsala ce kana da wadata da kuɗi da komai amma abincin da kake sakawa a yi za a iya yi maka abincin mutum goma kuma baka cinye ba shi ma wanda yana sa zuciyarka ta yi tsada da ka ci na mutum ɗaya ka sadakar da mutane tara da Allah ya sa tausayi a zuciyar wannan wani labari ne baya cikin abin da malamai suka yi magana a kansa mun je mun zauna ne muna ta nasiha a wani yaro babansu ya mutu ya bar kudi da yawa ya ci gado a san wani in ya ci gado sai ga ya tashi da miliyan 200 da ba shi da koko ba guban ne ya tara kudin sai kawai ya tattara ya yi abuja gaba daya ya je tun shekara hudu ko biyar ko shida nan baya muke magana a kansa an ce a lokacin ma yana shan shayi na dubu goma sha bakwai haka suka gaya mu shi kadai shayi na karyawa zai shayi shayi dubu sha bakwai babansa da ya tara kudi shi bai sanya aka aka samu kudi ba wannan labari ne mun zauna da shi ja to ne ba zai zai more kawai sai ya shiga jirgin sama ya tafi yawon banza a duniya uban ya tara kudi yana can a hannun Allah ana tambayar sai ya tara kudi shi kuma wanda yana holewa ko kai makan ka fada ko kuma kai tai za su yi maganin ka sai ka mutu su bude harka kana can hannun Allah wallahi wannan ba gabas sa bane gara mu bar shi sai daga baya amma dai mai hankali zai iya ganewa ko ko shine yawaitawa wajen abubuwan jin daɗi na halas kaga wannan abin da yake yi ya sha shayi dubu goma sha bakwai ai kudinsa ne gado ya ce halal ne a wajensa amma zai saka zuciyarsa ya manta da alkur'ani ya manta da maganganun Allah saboda wannan yawaita halaliyar ita ma tana toshe kofar qur'ani ya tasiri a kanka abu na goma sha takwas ɗulul amal wa kasratul amani dogon buri zai sa kamanta alkur'ani zai sa ba zai tasiri ba burin gashi ne kullun duniya ya za a yi katara ya za a yi katara to shikenan wannan burin ya dinga janka kenan ba zai bari ka waiwayo ka kalli alkur'ani ba idan wani ya zo da ayoyinsa yana neman ya sha gaban ka ya gaya maka abubuwan nan fa da kake ba daidai ba ne to in an samu dama za ka iya mankaɗe shi saboda yanzu yana son ya sha gaban ka ne ya hana maka wannan abu wala Allah ko hanyoyin ba daidai ba ne wannan ba zai bar alkur'ani ya yi tasiri a cikin zuciyarka ba abu na goma sha tara shi ne munafasatul duniya neman duniya ko ta halin ƙaƙa yana sa ya toshe zuciyar ɗan adam wajen wato alkur'ani ya tasiri a kansa munafasa ce ake wani ya yi nima sai na yi kamar competition ake ina ma kamar yadda sayyidina ali yake faɗi idan wani ya tsere maka a duniya abokin ka ne ya samu duniya ba competition za ka yi a wajen duniya da shi ba kar ka damu da gasar wai yadda ya tara duniya kai ma sai ka tara a kai kuma sai sayyidina ali ya ce ka yi competition da shi a wajen neman lahira shi fafutukar duniya kai kuma ya zama fafutukar lahira idan kai wannan ka huta to amma ba haka abun yake ba na ashirin adamul itti'az bil maut aw ad-dhahk inda al-qubur bila i'tibar wala tafakkur malamai suka ce rashin wa'azantuwa da mutuwa kai har ma da dariya yace nan da kabarin da ake binne dan uwanka ba tare da lura ba ba tare da tafakkuri ba nawa ne ake dariya a makabarta yanzu idan an tafi dariya ake har da tafawa kai ka san gafula ta kai rafkana ta kai dan uwanka ne an jawo shi za a saka shi cikin kabari baka san abin da zai tarar ba a ciki amma a daidai wannan lokacin dariya kake kuma ana tafawa suka ce zuciya ta ke kashe alkur'ani ba zai tasiri akan ta wannan yana daga cikin abin da yake jawo na 21 hijirul qur'ani bil amali wal qira'a an kaurace mu alqur'ani wajen ayi aiki da shi wajen a karanta shi shi kenan ko wani yazo yana karanta ba zai tasiri ba tunda kai ka kaurace masa wajen aiki kuma ka kaurace mishi wajen ka karanta shi da yawa mutane ba sa iya buɗe littafin Allah su karanta dan neman ladan amma za ga mutum ya cinye lokaci da yawa yana karatun jarida yana bin facebook yana bin wasu abubuwa domin ya ga duniya amma ƙur'ani sai a shekara wani bai bude shi ba shekara za a yi to wannan ƙauracewa shi ma yana sa in wani ya zo ana karanta labarin ƙur'ani ba zai tasiri a zuciyarka ba abu na ashirin da biyu shine at-tahawun bizunub wulakantar da zunubi menene ma'anar wulakantar da zunubi shine kai zunubi kuma baka damu ba ko oho kai zunubi ba maganar nadama ba maganar tuba ma Allah ba maganar cewa oh na saba ma Allah kai ji wata damuwa haka ko kadan hasali ma wani zai yi zunubi yazo yana bada labari kuma yana dariya kila ma yace ji an yi harka a wajen zunubi ta yaya ƙur'ani zai tasiri a wannan zuciya ba zai yi ba abu na ashirin da uku shine kasratul hadl wa dhahik yawan kakaci da yawan dariya shine ayyukan ce ka dauki kafa ka buga ka tafa ka yi ihu ka yi dariya zuciya ta ke kashi ƙur'ani idan ya zo ba zai tasiri ba shi yasa za ka ga ana ta karanta ƙur'anin baya tasiri abu na ashirin da hudu shine aljalisu so sharrun wa bala abokan zama munana wanda kawai abokin zaman ka shine to yanzu ya za a yi ka bari sai karfe biyun dare za mu fara waɗannan makrul layli wan nahar masu shirya makirci cikin dare jalisu so abokan zama muna abokan harka muna wanda sharri ne akan ka kuma bala'i ne akan ka, amma kuma kana tare da su ɗari bisa ɗari abu na ashirin da biyar adamul bazilil ma'aruf wa ita'abu ta'am abu na ashirin da biyar shine wato ba a umarni da abu mai kyau majoratin mutane ba sa hana mummunan aiki kuma ba sa cewa aikin kyawa yanzu haka za ka je anguwar ku can ana mummunan aiki ba za ka yi magana ba sai ka rubuta ka ce a kai wajen tafsiri a ja hankali waɗanda za a ja hankalin su ba sa gudun waɗanda duk ka zo nan ka gan su a nan ba masu irin wannan aikin ba ne kafin ka ja hankalin ma ba sa yi to amma kai da kake gurin waɗancan mutane masu munanan aikin ka kasa ka isar musu ko da kalma ce saboda maganar annabi ba sai tasiri a zuciyarka ba ballighu anni walau aya ka isar mun ko da aya ce abu na 26 adamu tazakkur bil akhirah wa tafdilu ad-dunya ala al-akhirah rashin tuna lahira da kuma fifikon ko fifita duniya a kan lahira shi ma wani yana sa zuciya ta ta zama to ba za ta amfana da alkur'ani ba idan ana karanta abu na 27 malamai sun kawo shi wai tarbiyatul khati'a tarbiyar da ake wa mutane ta kuskure yanzu misali mutum zai zauna yana kwadaitar da 'ya'yansa da karatun boko amma ba zai zauna yana kwadaitar da su da karanta alkur'ani tarbiyatul khati'a wannan tarbiya ce ta kuskure domin duniya kadai ka nuna musu baka kuma nuna musu lahira ba baka zauna da su ka musu tarbiyar su je masallaci ba su yi sallah su yi wane za su wuni a gidanka aikin su games amma baka damu ba ko amma in ba su ci jarrabawa ba ta boko to ina wuta ka fada saboda bakin ciki ai za mu je malaman nan sai mun san yadda za mu yi da su ya zaka da su saboda wai ɗanka ya faɗi a jarrabawa ne baka damu ba ya faɗi bai yi sallah ba baka damu da wannan ba tarbiyatul qadiya wannan tarbiya ce ta kuskure wanda akwai abin da ya kamata ka nusar da su watakila da ka nusar da su waɗancan abubuwa sun rayu a kansu watakila da wannan musibar ma ba ta same su ba abu na ashirin da takwas shi ne ɗabi'atul bi'a allati tuhidu biha al-insanu fil hayat wannan malamai sun kawo shi yace ɗabi'ar da imbaru da din da karayu a cikin ta ita kanta tana da taimako wajen ta hana alqur'ani ya tasiri a kanka ma'ana tsukin da kake rayuwa sun ba da misali da da bilqis matar nan da suka yi abunan da annabi suleiman suka kawo misali da ita suka ce lokacin da huda-huda ya zo ba ma suleiman labari cewa yi wa utiyar min kulli shai an ba ta komai walaha arshin azim tana da gadon mulki mai girma amma وجدتها وقومها يسجدون من دون الله وأتيت من كل شيء ko mun same ta tana bauta ma rana ne saboda inna kanat min qaumin kafirin domin ta kasance cikin mutane ne kafirai wannan wannan environment din dukkan su ya yi tasiri ne akan da ta zamanto haka amma idan kun tuna letar da ya rubuta mata ai a ciki ta yi magana ta masu hankali amma bi'ar da take ciki ya yi tasiri akan ta ya hana ta bautata ba Allah lokacin da ta zo bi'ar da ake bin Allah shine garin da Annabi Sulaiman yake ai cewa kai zalamtu nafsi ashe ma na zalunci kaina da kaina wa aslamtu ma Sulaiman saboda yanzu ta zo bi'ar da addini take to galibin yaran mu suna rayuwa ne a bi'ar da babu addini don haka shi yasa qur'ani ba zai tasiri a kansu cikin jami'o'in mu ba wanda ya damu da kai ko jiya mun yi magana cewa ya A level ne ban sani ba ko A level baya iya shiga wuta saboda ya zama A level bi'ar da ake rayuwa a jami'a sai daidai suke tsira da imanin su saboda haka ga wata tsirara za ga wani ba ma Allah yake abin nan ba tun wasu shekaru can a baya mun zauna a jami'a ana akwai wasu wasu ke guys ciyawa suke ci malam kamar dabba wallahi ciyawa suke ci yan wannan bi'ar karayu da su shikenan kuma an samu waɗanda suka na san ma yaro ɗan garin nan wanda ya jodi da shi kafin mu tsamar da shi shi yanzu ya ji ne ya san an yi wannan muka tsamar da shi da kyar a gurin da ayoyi da wa'azi da jansu sai sun je masallaci muka raba su da shi to bi'a tana da tasiri wajen lalata wajen hana ka tafirantuwa da alkur'ani yanzu mu abi'ar mu menene yafi yawa a kasar nan abin da muke rayuwa me aka fi bawa muhimmanci duniya ko to kaga bi'ar ta yi tasiri kenan shi yasa kowa ya tashi duniya kowa ya tashi duniya ko ba ce karka nemi duniya ba yawa saboda karka kai ne gaba je kai ta zuru abu na 29 shine al-kadhib wal ghiba wal namima yawan ƙarya da yake faruwa cikin al'umma yanzu ka ji wani mutum yana magana a rediyo kuma ya rantsuwa kuma kai da kake sauraron sa ka san ƙarya yake shi da yake faɗa zuciyarsa tana gaya masa ƙarya yake kai wasu maganganun da wasu suke a rediyo ko matarsu da ƴaƴansu sun san ƙarya suke faɗa wallahi Allah ko matar shi ta san ƙarya yake ko ɗan da ya haifa ya san ƙarya yake amma kuma yana kwallon wannan dole zai hana ƙur'ani ya tasiri a cikin zukatar annabi manci da giba da sauran abu na talatin shi ne alhaƙid wal hasad wal bagda gaba da hasada da rike mutum a rai shi ma yana hana alƙur'ani ya shigo ya tasiri shi yasa zaka ga wani mai gabar ko an yi sulhu zai ce muku ya yafe amma ba zai yafe ba wata rana za ku ji yana fara yana cewa ni da ma Allah ya saboda suwa ne na ce na yafi saboda suwa ne ba don Allah ba ne don haka bai yafi batun asali ƙurani bai tasiri ba a kansa duk ayoyin da suka zo suna cewa na ayi sulhu ayi yafiya shi bai damu da su ba na talatin da ɗaya shine sima'ul aghani jin kiɗa da waka ne a naga kana sima'ul aghani ومشاهدة الأفلام الخليئة والمجالات الحابطة duk waɗannan suna tsare ɗan adam daga alƙur'ani jin kiɗa da jin waƙoƙi da halartar ganin fina-finai na tsiraici da mujallu na baɗa duk suna tsare ɗan adam daga alƙur'ani sai hana ɗan adam ƙur'ani ya tasiri a cikin zukatansu waɗannan kaɗan ne daga cikin maganganun malamai yanzu ya jama'a waɗannan abubuwa da muka lissafa guda talatin da ɗaya wanne ne ba wanne ne ba a cikin wannan al'umma wanne ne ba wanne ne ba shi yasa kenan dan an yi wa'azi bai yi tasiri ba dukkan mu muna cikin waɗannan abubuwa duk wanda yake son tsira ya nesanta kansa daga waɗannan abubuwa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya raba domin lahira kai kare ne wayin tudi aka sara man bil ardi yuriddu ka an sabilillah mafi yawan mutane idan ka bi su a bayan kasa fatar da kai zasu mafi yawa da haka ka daina biye wa mutane duk abin da ka ga an yi wai sai kai idan ba Allah ne ya ce abun ba manzon Allah ya ce abun ba to kar ka damu da sai kai ka aikata abin da Allah ya ce ka yi da abin da manzo Allah ya ce ka yi ka nesanta kanka kuma daga wasu abubuwa sannan harshenka kada ya yanke da yawan ambatan Allah akwai waɗanda ba sa tasbihi ba sa istighfari ba sa salati wa manzo Allah ba sa kuma karanta alqur'ani to kuma waɗannan abubuwa su ne kariya da suke kare ka daga fadawa cikin tur wato tarko irin na shaitan to kuma ba a yin kuma bi yawa na haka sai ka samu cewa abin da shaidan ya bude wa mutane shine mafi yawan abin da ake aikatawa waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka ambata kuma kamar lokaci ya karatu to amma ban sani ba kuma waɗannan dukkan su cututtuka ne malamai sun ambace su a matsayin cutar zuciya wanda suka hana alkur'ani ya yi tasiri wasu su kira su da kaswatul qalbi ke kasar zuciya wasu su kira su da amradul qulub rashin lafiya irin na zukata wasu kuma malaman su kira su da tsatsa ce na zuciya wanda in ta yi tsatsa qur'anin ba zai shiga ba haka tsakanin waɗannan sunaye guda uku anan malamai suke ba da waɗannan abubuwa ko dai su kira su da kasbatul qalbi zuciya ta kashe. ko su kira su da amradul qulub rashin lafiya ne na zukata ko kuma tsatsar zuciyar ce ta yi tsatsa da haka qur'anin ba zai samu shiga ba amma sun ba da magunguna sai dai ba sani ba in kun zaɓi a karanta magungunan gobe sai a karanta su gobe ku zaɓa ba sai mu bar su mu koma kan ayoyinmu magunguna ne waɗanda malamai suka ambace su a matsayin magani wadda duk yake shan waɗannan magunguna insha Allah zuciyarsa za ta dawo lafiyayya insha Allah zuciya za ta gyaru insha Allah inda za ka sha waɗannan magunguna za ka warke daga waɗancan cututtuka ɗin bi iznillah kuma muna roƙo ya zamanto magani din a cikin zukatan wani bawan Allah ya ba mu labari cewa a wajensu ana yin kidnapping ana kama mutane ba za mu ambaci gurin ba amma dai ya ba mu labarin kuma ya ce a cewa su da addu'a Allah Ubangiji ya kawo wannan saukin abu masu yin kuma Allah ya rusa su Allah ya shiga tsakaninmu da su muna ganin ya kamata mu aje ko mana saboda haka za mu yi addu'a kowa sai ya daga hannunsa ya mika ma Allah waɗannan cututtuka da muka ambata Allah ya cire mana su a zuciya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله غبائك أتكين مسلاتي دوجه suna da bukatu na iri daban-daban ubangiji muna roƙonka ya Allah dukkan masu bukata ta alheri ka biya musu ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki Allah ka biya musu bukatun su ya Allah ubangiji ka tsare mu daga sharrin shaidan Allah ka raba mu da fisga irin ta shaidan Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata ubangiji ka sa mu cikin masu yin azumin azumin salihai ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda suke neman gafara gafararka da gafartawarka ya Allah ubangiji ka ba mu ganimar wannan wata Allah muna son ka kubutar da mu daga aikin duk wani zunubai ka dora mu akan aikin daidai ya Allah kasar mu muna kai ta gare ka ubangiji ya Allah kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai kore sharri ka kore mana wannan sharri da ya dame mu ya Allah waɗanda suke jagoranci a cikin kasar Allah muna roƙonka ka taɓa zukatansu wajen tausayin al'ummar da suke cikin kasar ubangiji ya Allah ka yassara mana rayuwa Allah ka yi albarka cikin rayuwarmu ka yi albarka cikin dukiyarmu ka yi albarka cikin iliminmu ka yi albarka cikin kasuwanninmu ka yi albarka cikin ofisoshinmu Allah ka sanya rayuwarmu ta zama to mai albarka ka yi ma 'ya'yanmu da matanmu albarka garuruwanmu da gidajenmu ka sanya musu albarka ya Allah ka karbi ibadarmu ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.